الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفات وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a tara ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam na da haka ko tara tara ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 4,444 wanda ya daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center a cikin wannan wata mai albarka domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya saukar ya zama haske maganin duhu fitilla mai haskaka hanya shirya kuma jagora zuwa ga birnin samun yardar Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana kusanci ga Allah fahimtar da za ta taimake mu bayan taimakon Allah da ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin kamar kullum muna ƙara tambihi da jaddada muhimmancin ƙara tsarkake niyya bisan da ka kake aikata wani aikin alkhairi hakan ya fi kusa da ka samu yardar Allah ka samu albarka kuma ka samu tasirin abin da ake karantawa Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai ya azurta mu da ikhlasi muna ƙara maraba da mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umar Fintiri wanda yake haskaka mana wannan majalisi ko da yaushe shekara da shekaru Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka da shi da mu gaba ɗaya ya dacar da mu zuwa ga abin da yake so ya yadda da shi ga tambayoyi kamar haka tambaya ta farko mai ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam wace hanya ce ko addu'a mai sauki da inganci wacce musulmi zai bi domin ya gyara aƙidarsa sai ya sa in bracket tauhidi wannan tambayar ta burge ni sosai shi ya sa da na ganta na gaba yadda za a duk da tambayoyi na da yawa na ce wannan dole a karanta ta don ban ga me zan faɗa ma Allah ba an tambaye ni akan tauhidi in tsallake tambayar kaga akwai matsala abin da ya burge ni na biyu bayan topic ɗinta shine da ya ce hanya mafi sauki amma mai inganci mai sauki mai inganci a gani ragon malin yake nema ga girma ga arha so kaga wannan ya san abin da yake Allah ya saka maka da alkhairi tauhidi jama'a ko akida akida ita ce mafi tsadar abu da dan adam ya taskance a zuciyarsa kyakkyawar aƙida tauhidi kadai ta Allah to ai duk abin da kake gani gabas da yamma kudu da arewa ƙasa sama dama hagu duka ba abin da ya sa aka yi su ba a yi su don komai ba face don su tabbatar da kadaituwar Allah ko wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ko la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna akthara nasi la ya'lamun dutse da kake gani ruwan sama da yake sauka bishiyoyi dabbobi ƙasa da kake gani duka babban saƙon da suke ɗauke da shi shine tabbatar da kaɗaituwar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kamar da abul atahiya yake cewa yace duk abin da ka kalla nesa ko kusa da kai sai ka ga akwai wata alama da take tabbatar da kaɗaituwar Allah me yasa saboda kada wani gobe kiyama ya ce Allah ban gane ba komai da kake bukata kwakwalwarka da take bukata domin a tabbatar maka da kaidaituwar Allah da a tabbatar maka da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa an yi shi yasa aka saukar da littattafai aka aiko manzanai suka zo kuma suka yi sharhi suka yi bayani gamsashe abin da ya rage shine ka gasgata ka mika wuya ka bi abinda ke kara bayyana muhimmancin kyakkyawar akida shine duk abinda za ka yi na aikin alkhairi ko menene ko mun girman shi idan mutum ya kuskure ya je gaban Allah ba da nagartacciya tsabtatacciya lafiyayyar akida ba to duk wannan abin da ya haba amma tura ce ma'ana toka ce abin tambadarwa saboda me saboda faktawa ko kuma abu na farko da ake la'akari da shi wajen aikinka ya zama mai daraja mai kima shine aƙidar yanzu misali mutum da ya zo ya kabbarta sallah ya raka a hudu da aka da ya gama sai aka tambaye shi mai kai sai ce wallahi exercise ne misali amma yayi mechanical routine din da ake kallo physical abun duka yayi daidai sai wannan kuma ya zo ya raka a hudu mai kai na yi saboda Allah ya ce ai da bambanci ko ba bambanci amma aikin da iri da domin ka gane ashe abin da yake samar da kimar aikin shine niyya ita kuma niyyar da an same ta ba za ta samu inganci ba sai an dora ta akan tafarki na daidai wanda shine Allah da manzansa suke so abu na uku da yake nuna muhimmancin wannan tambayar shine a wannan zamani akwai mafarauta na aƙida masu so su ga cewa aƙidar mutane ta lalace ko kuma sun auka dokar daji ta ɓangaren aƙida akwai barayin aƙida irin waɗannan barayin barazana ne ga tauhidi barazana ne ga lafiyar addininka da imaninka saboda haka ka zama mai ido wanda ba kyaftawa a babin aƙidarka karka bari wani ya sace maka aƙidarka wani ne wanda zai zo ya ɗora ka akan wani tafarki wanda ba Allah da manzansa suka yadda abu wannan tafarkin ba karka yadda da shi wani ne wanda zai tabbatar da aƙidarka da imaninka ya ce a ga wata hanyar da za a bi gobe da nisa ai yau yau ce yau yau ne ake samun kaza za mu yi wani za su yi wani kulle-kulle za su yi wani kaza za a shiga ɗaki a kwana talatin ba a fito ba za a yi kaza za a yi kaza kaga wannan barawon aƙida ne barawon tauhidi karka yi da shi shi yasa a babin abin da ya shafi kaɗaita Allah babu mai ban tausayi kamar wanda zai je wajen boka ya ce masa wani abu kana ganin mutumin nan iri da muzu irin ka ne wani ma ka fi shi tsarki ka fi shi komai kuma wai shi ne zai maka wani abu abun mamaki a daidai lokacin da wanda zai je wajen shi ko zai magana da shi ya je ɗin duk sakon ɗaya sakon biyar goma sai ajizancinsa da cewa shi ba kowa ba ne sai ya bayyana kana cikin magana da shi ƙila hamma za ta iya zuwa tari zai iya zuwa a ce shawa zai abin nan zai kurkuruwa zai duka wannan yana nuna miskini ne baya iya amfanar da kanshi da komai kuma baya cutar da kai baya iya ballantana kuma ya cutar da wani saboda haka ka rike aƙidar ka tauhidin ka kyakkyawar rubo karkai sakaci da shi hanyar da ake bi a samu nagartacciyar aƙida bawan Allah babbar hanya ita ce hanyar ilimi at-tafaqquhu fid-din tankwashe kafa a gaban malamai ka nemi ilimi in yanzu ka tambaye ni wace hanya ake bi a samu kudi mai zan ce maka ka tafi kasuwa to wace hanya ake bi a samu nagartacce aƙida a tafi makaranta idan aka yi kyakkyawan karatu a gaban malamai waɗanda suke fitar da fahimtar su bisa ma'aunin littafin Allah da sunan mazala sassalan bisa fahimtar magabata na kwarai to shi kenan sai a samu nagartacciya tsaftatacciyar aƙida wacce babu kura a kanta idan ka shiga makarantar ko ka dinga halartar majalisai na wanda aka gina su akan gaskiya sai kai kokari ka zurfafa fahimta ka zurfafa tunani da bisa abin da kake nema yanzu me kake nema tsaftatacciyar akida tsaftatacciyar tsaftataccen tauhidi a cikin zuciyarka daga cikin hanyoyin da za ka bi shine tuntuban malamai waɗanda ake kyautata musu zaton cewa a babin aƙida a babin tauhidi suna kan hanyar ƙwarai hanyar gaskiya wanda in dai da gaske kake tare da bibiyan abin da ya kamata ko hanyoyin da ya kamata Allah zai taimake ka ya ambaci wani bangare ya ce ko addu'a ana biyun yake so da hanyar da za a bi ta zahiri sannan da hanyar da za a bi a samu taimakon Allah da agajinsa tabbas addu'a tana taimakawa idan mutum ya fuskantar da zuciyar shi tsakani da Allah yana neman shirya Allah zai taimake shi na biyu kuma yana da kyau din a hada da addu'a daga cikin addu'ar da zan baka a wannan lokaci ita ce addu'ar da abu salama ɗan gidan abdurrahman bin auf wata rana ya samu aisha radiyallahu anha ya ce ya aisha matar manzan Allah sassalama uwar muminai ya ce da ita wace addu'a manzan Allah sallallahu sallama yake yi idan ya tashi bacci da daddare kafin ya yi sallar dare aisha radiyallahu anha kamar yadda zuwa hadithin muslim aisha sai take cewa daga cikin addu'o'in da annabi sassalama yake yi yana cewa allahumma rabbal جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan addu'ar tana da tsada tana da daraja sosai ma'anarta abinda kake cewa a takaice shine ya Allah ubangijin jibril ubangijin mika'il amma a lafazin zaka ji an ce jabra'il wannan duka a lugar larabci ana ce suna mai suna jibril ana ce masa jibril ana ce masa jabra'il ana ce masa jabra'il to sai kake sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar yake cewa ya Allah ubangijin Jibril ubangijin Mika'il ubangijin Israfil wanda ya kagi halittar sammai da kasai a masanin abin da yake a bayyane masanin abin da yake boye duka daidai ne a wajensa ba abin da ya boye gare shi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayinka akan abinda ya shiga tsakaninsu ko ya wakana tsakaninsu kai ne mai hukunci sai ka ce ihdini limaktuli fafihi min alhaqqi bi iznik ina roƙonka dan ikonka dan mulkinka dan kudurarka dan buwayarka Allah ka azurta ni da shirya innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim lalle ya Allah kana shiryar da wanda kake so zuwa ne kankan tafarki to duk bawan da ya lizinci irin wannan addu'ar ana kyauta zaton Allah ya dora zuciyarsa akan a daidai akan abin da yake gaskiya amma kamar da muka sha faɗa addu'a tana ƙara daraja ne bisa abin da zuciya ta kunshe lokacin da kake addu'ar yanzu ka ji wannan addu'ar idan ka tashi sai ka yi da sakankancewa da yarda cewa Allah shi ne zai yi kuma yana amsa kiran mai kiransa shi yasa kai kirari ga Allah rabba jabra'il wa mika'il wa israfil sai aka keɓe waɗannan mala'ikun domin isar da wani sako sakon shine waɗannan manya ne jagorori ne a cikin mala'iku tare da su akwai siffofi na ban mamaki siffar yanayin halittarsu mala'ika jibril yana da fuka-fukai guda 600 to ba 600 za ka yi mamaki ba kowane fifike kuma dama kamar yadda anusa sallan ya ba da labari sadda ma bainar mashirik wal maghrib nan dama nan yi haka sai da ya tokar karshen gani gabas da yamma kudu da arewa to abin tambaya ba jibril din ba waye mahallicin wannan halitta to sai ka zuciyarka ta tsinke ta ƙara imani sai ka sakankance ka zube a gaban mahallicin mun fahimta mika'il da israfil mika'il allah subhanahu wata'ala ya bashi damar saukar da ruwan sama ashe ba abin nan abin nan kada hadari da gajimari su je nan garin domin su haɗu su saukar da ruwa fitar da tsirrai da sauransu sai ka ga wannan duniyar da abin da ke cikinta na mamaki shuke-shuke na bayan ƙasa da kake gani to mika'il shi ne in charge na wannan da umarnin wani da umarnin allah to ba mika'il za ka yi mamaki ba mamakin mahalicinsa da ikonsa wannan shi ne ake bukata kuma wallahi al'azim duk lokacin da zuciya ta cika da ganin wannan iko na Allah ba tsawon addu'a ne yake zama mai girma wajen ansa ta addu'a ba za ka iya addu'a wacce ba ta bi sakon biyar ba ko goma amma da halarto da wannan abin a zuciyarka yanzu sai Allah ya nuna maka ikonsa a gurguje ina tana wata kissa mai ban mamaki da ta faru tana da alaka da addu'a babu laifi mu ambace ta kafin mu ci gaba akwai wani dattijo tsoho tukub haka yana tafiya wata rana da sanda yana tafiya yana dogarawa to tafiyarsa ba ta da balance baya iya tafiya miƙaƙƙiyar tafiya yana cikin tafiya sai a ƙasashen laraba ne sai wani saurayi ɗan kwalisa ɗan gayu ya zo da amaryarsa suna tafiya amaryar ta ci ado suna tafiya yana cikin tafiya shi dattijan nan ya ɗaga sandansa zai dogara ya tsallake wani waje sai kafan shi ta kasa kaiwa sai ya buga sandar a dan a kan wani dan rami wanda akwai ruwa sai ruwan ya dan fantsala sai ya fantsa mama ita amarya yar gayu yawa kawai kasan kuma in kana so kaga tashin hankalin mace gayinta ya baci a gaban mutane yawa yanzu hankalin na tau zai bace sai ta fara zagi kalmomi na rashin mutunci kagawa mahaukaci bai gani kaza irin waɗannan margar ta waiga ta kalli mijinta ango kana ganin abin da ya mun ba za ka yi wani abu ba dama ba ka so na meyen yaron nan saurayin nan saboda rashin hankali da wauta bai san da wa yake mu'amala ba yanzu bai san bawan Allah ba ne wallahi sai ya wanke tsohon nan da mari sai ya wanke shi da mari dattijan nan ya dukar da kai saboda zafin mari da jin nauyin abin da ya faru sai ya daga kai ya kalli waye ma ta mare shi da ya kalle shi sai ya ga cewa tabbas a lafiya ta jiki ba yadda zai yi da wannan fatamtama bi kalimat haka mai bada labari ya ce fatamtama bi kalimat kawai sai yaran da matar sai suka ga bakin da cija na motsi shikenan ya ce komai ba tun da ya gaba yadda zai da shi kawai sai leban shi ya yi motsi shikenan ba a dade ba minti biyu ko uku suka ci gaba da tafiya matar da wannan saurayi ango wallahi sai yaran nan sai ya je ga wani rami a gabansu garin ya ɗan ɗaga ƙafa kawai sai ya faɗi faharra makshiya sai kamar mai farfadiya aka bige shi a lokacin ya faɗi asumi aka zo aka fara dubawa kaza yarinya ta fara kururuwa fiye da kururuwa ta farko tunda wannan ita ce janun kururuwa ta gaskiya tunda wanda take gayin domin shi yanzu ya samu matsala aka zo aka duba aka duba wallahi kisa ingantacciya kafin a ce a wani bincike menene ashe saurayin nan ya mutu aka zo yarinya sai ta tara jama'a ai wannan matsafi ne ai wannan dattijan nan aka je aka nemo shi ai yayi suddabaru yayi kaza yayi kaza aka tattara dattija sai gaban alkali da aka je gaban alkali da aka ce ana tuhumanka da kisan rai ta hanyar tsafi ce wani tsafin kuma ce a ai yarinyar nan ta ba da labari lokacin da kaza da kaza ya faru tsakaninku an ga bakinka ya yi motsi sau da aka kayi kurici da sunayen aljanu aljanu suka aiko sai suka bige ango ko saurayi sai ya kalli alkali sai ya yi shuru can sai ce ka ba da dama yi magana ce kai bismillah ya ce ga abin da ya faru da ni da waɗannan bayan Allah lokacin da ya mare ni na kalle shi na ga ba zan iya ɗaukan fansa ba saboda ya fi ni lafiya da ƙarfin jiki amma na faɗi wasu kalmomi zan faɗe su yadda na faɗa ce me ka faɗa ya ce na ce na mai da zuciyata ga Allah na ce ya Allah laƙad arani ƙuwatahu fa'arini fihi ƙuwatak ya Allah laƙad arani ƙuwatahu fa'arini fihi ƙuwatak sekon nawa shi yasa na tuno da kisan addu'ar kaga ba ta da tsawo ina jin ba ta fi sakon bakwai ba يا الله لقد أراني قوته فأرني فيه قوتك يا الله tabbas ya nuna mun karfansa ya nuna shi jarumi ne ya Allah ka nuna mun karfanka kai kuma akan shi shine abin da ya faru mai alkali ya ce sai alkali ya kalli yarinya ya ce kin san abin da ya faru masoyinki ya yi kishi akan masoyiyarsa ma'ana mijinta ya yi kishi ranshi ya baci akan abin da ya samu masoyiyarsa shi kuma masoyin shi ya yi kishi akan abin da ya samu masoyinsa waye masoyin shi Allah sau da aka ku tashi ku bani waje ba wani shi hukunci ba shari'a wannan jama'a ko fiye da haka shine darajar da addu'arka take samu idan ka fuskantar da zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da aka kai mai neman shirya da ingantacciyar hanya ta samu akida banda waɗancan hanyoyi na tankwashe kafa a gaban malamai malaman da aka san cewa suna tatso fahimtar su bisa littafin Allah da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi bisa fahimtar magabata to kalizanci irin waɗannan addu'o'i addu'ar da aka hada ta da ko aka sirka ta ko ginshikinta ya zama fuskantar da zuciya ga Allah da yarda da cewa tabbas zai yi maka Allah ya azurta mu da irin wannan yaƙini da fuskantar da zukatanmu ga Allah subhanahu wataala wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara malam ilimi malam na turo sakon tambaya a gare ka har so biyu ba a karanta ba da na ga wannan ne na ce to zan karanta wanda ina neman addu'a a gare ka kaga ba addu'a ba tambaya ba ce addu'o'in neman addu'an suna nan da yawa to kuma ba mu cika san kowa ya ce yana son addu'a kaza akan kaza sai an karanta ba kaga sai a cinye lokaci gara a rika ansa tambayoyin da suke da alaka da ilimi kai tsaye domin mu amfana ya ce ina neman addu'a a gare ka da kuma ‘yan uwa musulmi da ke halartar karatunka na wannan majalisi wannan masallaci mai albarka so kun je yana neman alfarmar addu'a a wannan wata mai albarka an bani matar aure mun kasance muna son juna sosai hasali ma ta fi sona da yadda yadda nake sonta kuma an sa lokaci na auren ni da iyayenta a watan disamba ina roƙon addu'ar saboda haka kai wanda kai dace da matar da ta fi son ka muna maka addu'a to amma yanzu idan ta jiyo mu fa kila yanzu ta wanda aka sa mata aure a Disamba ta san kana zuwa nan majalisin ta ji in ta hararo cewa kila kai ne ta gane cewa ba ka santa sosai kai ma ka yi kokari ka so ta babu laifi in ka narke da soyayya bawan Allah ka nemi yardar Allah ma da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da ya azurta ku da nagartaccen aure ya azurta ku da zuri'a ta gari wacce za ta zama abin alfahari ga al'umma da kuma addinin musulunci na jin saboda yanayin lokaci bari mu tsaya a nan tambayoyin sai gobe ma dan waiwayo su daga cikin insha Allah na makar muna da gaba biyu ko uku da suka rage a suratul kawthar ba su kadai suka rage ba mana akwai wasu da yawa amma akwai wasu jagorori zabi ya rage gare ku mu ambaci ukun nan ko hudu ko ko mu ci gaba da suratul nur a ambata to bari mu ambata a guri sai ka karanta akar makalla a karanta suratul kawthar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna a ɗaina kalkautar, lallai mun maka kyauta ta musamman mun baka alkhairai mabambanta waɗanda ba su da adadi. daga cikin alkhairai masu yawa mun aje maka kyauta ta musamman a gobe kiyama ita ce kyautar tafkin alkautar fasalli li rabbika wanhar sakamakon irin wannan kyauta ta musamman da aka yi maka akwai godiya ta musamman da ya kamata ka yi ya muhammad daga cikin hanyoyin godiya da zaka bayyana ga Allah subhanahu wataala shine ka ƙara lazimtar sallah sallar farilla da sallar nafila wani har sannan kuma ka ci gaba da kyautata mabayin Allah ta hanyar sadaka da yanka kenan da raba abinda aka yanka don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala inda shani aka huwal abtar lallai wanda yake son ganin bayanka ko mai ƙoƙarin ko mai jin haushinka ko mai maka hasada ko mai bakin cikin da alkhairai da ni'imomin da Allah ya baka shine maras albarka shine wulakantacce shine wanda hannayensa ba za su kirga riba ba a rayuwa mun tsaya akan fa'ida fa'ida nawa muka ambata 34 ko ko da biyar talatin da hudu ina jin so ga ta biyar dai talatin da biyar ƙa'ida ta talatin da biyar ita ce wannan aya wannan sura ba ta da tsawo ko mun ambaci cewa ita ce mafi gajartar sura a cikin ƙur'ani to Allah subhanahu wata'ala da ya aiko manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da ƙur'ani wasu daga cikin ƙuraishawa da larabawan maka suka ce a'a waɗannan ai shafa labari shuni ne a'a ya haɗu da wani ne ya ba shi ƙur'ani yake koya masa iktataba hafa hiya tumla alaihi bukratan wa asila da makamantansu mu ma in mun so duka za mu iya yin waɗannan bayanan to Allah subhanahu wata'ala ya sanar da gayyata ta gaba ɗaya cewa duk wani wanda yake ganin ya balaga ta hanyar fasaha da iya magana to gashi ga ƙwar'ani ya zo da ko da mafi ƙarancin sura mafi gajartar sura a cikin ƙwar'ani to kaga sai ka ce wannan surar ita ce mafi gajarta saboda haka an yi tahaddi da ita ma'ana an yi kuwa da shaida cewa a zo da irinta in za a iya to har manzala sassalan ya rayu ya bar duniya sahabbai suka rayu suka bar duniya tabi'ai suka rayu suka bar duniya waɗanda suka biyo bayansu suka rayu har zuwa yau ba a samu mutum ɗaya komin iya fasahan shi da iya salon zancen shi da iya murza kalmomi su fitar da statement mai kyau mai jan hankali har yanzu ba a samu wanda ya taɓa yin furinci da kalmomi wanda suka yi kusa da fasaha da balaga na lafazin inna a tsayina kalkautar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar ba a samu ba kuma za a samu ba sai mu ce fa'idar ita ce ashe wannan surar tana tabbatar da manzancin manzan Allah sassala wannan surar tana tabbatar da gaskiyar ƙur'ani cewa tabbas daga wajen Allah yake saboda mutane biliyoyi da suka rayu a wannan duniyan suke rayuwa da waɗanda za su zo har yanzu an kasa samun wanda zai zo da irinta ashe wanda ya furinci da waɗannan kalmomi ashe daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake in kuma daga wajen Allah yake to an tabbatar da annabcinsa annabtansa kenan in ko an tabbatar da annabtarsa to ashe wanda ya aiko shi shi kadai ya cancanta a bauta masa saboda haka ashe suran nan tana tabbatar da komai kenan tana tabbatar da samuwar Allah tana tabbatar da kadaituwarsa tana tabbatar da shi kadai ya cancanta a bauta masa tana tabbatar da cewa annabi sallallahu daga wajensa yake annabi kuma annabin gaskiya ne qur'anin da yazo da shi daga wajen Allah yake qur'anin na gaskiya ne bangare ke bangare na gaba shine duk abin da yake da alaka da sauran abubuwan da aka ambata na Qur'an a cikin Qur'ani da sunnonin manzo Allah sallallahu ashe duk sun zama gaskiya kenan mutuwa azabar kabari kwanciyar kabari hisabi kiyama aljanna wuta duka ashe duk ingantattu ne tabbatattu ne tunda an tabbatar da samuwar wannan surata ina ina mun fahimta fa'ida ta gaba a takaice ta 36 ita ce wannan lafazin na inna sha ne aka huwal abtar yana fa'idantar da mu cewa wanda baya son ka wanda yake jin haushinka amma haushin nan aka sirka shi da hasada to cutar shi ba mai warkewa ba ce me dalili Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mai jin haushinka mai maka hasada mai maka bakin ciki shine maras albarka ba a ambaci cewa zai zo rayuwar shi ta kyau ba shi ya tafi kenan a haka zai kare saboda me wata cuta maras magani ta kama shi har abada mecece cutar cutar bakin ciki da cutar hasada ya za ka yi da shi za mu ji a fa'ida ta gaba cutar hasada cuta ce wacce ba ta warkewa sau da yawa shi yasa ka yi ƙoƙari ka kubutar da zuciyarka daga wannan cutar in ta shigo cikin zuciya tana lalata duk wani abu mai rai ne a cikin zuciya shi yasa a zamanin manzan Allah sassalama waɗanda suka ki imani da shi saboda ba su gane ba daga bada suka gane sun yi imani waɗanda suka ƙin yi imani saboda bayanan ba su bayyana ba da aka fayyace zance sun yi imani amma waɗanda suka ƙi imani saboda hasadan da suke ma'anar sassalama ba sun yi imani har aka bar suka bar duniya ba sun imani ba hasadan min inda an fusihim min ba ma ta bayyana da gudun haƙa su ma sahabbai da masu imani sai aka ce musu fa'afu wasu hatta ya fiye Allah bi amri karku tunanin za su canza haka za su ƙari jamil aduwaka masdaba ta fa'innahu بالرفق يطمب في صلاح الفاسد واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد haka mai hikima ya ce ya ce idan ka gane wani abokin gabanka ne karka tsananta wajen karka tsananta wajen gaba karka tsananta wajen bayyana ba gaba ba kai karka tsananta wajen bayyana adawa da rashin san shi me dalili sai ce fa innahu birrifqi yukmahu fi salahil fasidi abu mara kyau a hankali watan wata rana kila wani ruwan sama mai albarka zai sauka akan shi sai ya wanke shi sai kaga ya gyaru sai ce wahdar hasudaka amma mai maka hasada a'a tsakaninka da shi kamar mage da bera ya ce mai dalili fa'innahu in nimta an hufalaisa an kabira gidi mai maka hasada dirran da ka yi bacci saboda ganin ba abin da zai same ka ta ɓangaren shi to shi yana nan a kanka ko gingidi ne saboda haka a maki ya fi sauƙin mu'amala akan mai maka hasada tabbas wannan haka makiyinka gara makiyinka akan mai maka hasada shi makiyinka zai iya canzawa zai iya samun wani karatu ya canza zai iya kaza zai iya kaza amma mai hasada ba ina zai wahala shi yasa zai wahala kaga wanda aka jarrabe shi da ciwon hasada ya warke sai in Allah ya so shi da rahama sai in Allah ya so shi da jinkai idan mutum ya fahimci Allah ya jarrabe shi da wannan cutar mai zai yi wajen neman magani ya tuntubi likita mai likita ƙwar'ani da sunan manzo Allah sassallam ya wanke zuciyarsa ya so alkhairi ga mutane ko da zuciyar ba ta so daga cin hanyoyin da malamai suka ambata masu tasiri wajen warkar da zuciyar da aka jarrabe ta da hasada shine idan ka gane ko idan ya gane yana ma wani hasada ba kai ba kai insha Allah ba ka kowa idan ya gane ko idan mutum ya gane yana ma wani hasada mana baya son ya ci gaba ko to ka bari sai ka kife a sujada kawai ka tuno da shi sai kai mai addu'a eh admin ya ce iya kwarai da gaske wallahi ka bari sai kana cikin sujada kawai sai kai mai addu'a Allah ka kara masa arziki Allah ka taimake shi da gaske yanzu magani kake ba zuciyarka ai imani daban zuciya daban zuciyar ce yanzu ba ta da lafiya to yanzu sai ake wanke gyamban da gyamban hasada ake sa mata magani lokacin da ake wanke wannan dole ta jira dadi sai kai mai addu'a misali ya mai hasada akan ya mallaki mota sai zuciyar ta ji ba daɗi sai ka bari sai ka zo a za mai hasadan dole zai tuno an jima so idan ya tuno kawai kana yin sujada sai ka ce ya Allah ka sanya mai albarka a motar nan ya Allah ka kare shi Allah ka kaza Allah ka kaza in kai yau gobe jibi sau da yanzu kana roƙa masa abin da fiye da abin da kake mai hasada a kai ne zai yiwu insha Allah to insha Allah akwai hasada ne fa'ida ta talatin da bakwai da shida ko da bakwai da bakwai ita ce abinda sheik su dai ya ce to ya za a yi da shi abinda za ka yi da shi shine da Allah ya ce inna shani aka huwal abtar wannan lafazin akwai ishara zuwa ga manzan Allah sallama cewa kau da kai ka ci gaba da rayuwa ka kyale shi inna shani aka huwal abtar ai an riga an baka alkautar to me yasa zaka tsaya kana tanka ma wannan ma'ana a samu kyakkyawar concentration da mai da hankali kai akan abin da yake maslaha da alkhairin ka ga rayuwa karka tsaya kana bata lokacinka akan wane da wane miƙar da tunaninka ci gaba da tafiya abin da ke tabbatar da wannan daga makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wace mu'amala manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yayi ma masu masa hasada da bakin ciki ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum قالوا أخ كريم وابن أخ كريم هل لا رأيت نبيي في منازلة هل لا سألت عن الأخلاق من أسروا في غزوة ورسول الله يسألهم ماذا ترون بأني فاعل ذكروا فيك الأخوة إنا نرتجي كرما فمن فأنت كريم شأنك الغفر كما يدى نكف لا أكسيد المنزل الله سسنه manzala sassalama ya kalli waɗanda aka kama a fagen fama waɗannan masu nuna ƙasaita da cewa muhammadin nan ba kowa ba ne yanzu ga su a tarkon annabi sassalama sai yadda ya yi da su ya kalle su ya ce ma za ta nuna an nifa ilin biku yanzu me kuke tunanin zan muku ma'ana wancan mai hasadan da mai bakin cikin da yake cutar da kai yanzu sai ya zama a tafin hannunka sai annabi sallallahu alaihi ya ce to yanzu me kuke tunanin zan muku sai suka fara rara gefe suka dukar da kai suka ce akhun karim wa ibn akhin karim kai ai babanka mai karamci ne kai din mai karamci ne sannan dan gidan masu karamci ku ba ta a gidanku mece ce fa'ida a nan fa'idar ita ce duk wanda yake maka hasada da bakin ciki in ka yi haƙuri ka yi abin da ya kamata a kan shi watan wata rana sai ya yi furici da kalmomin nadama sai ya yi furici da martabarka bayan jiya da shekaran jiya ya kushe ka me ke tabbatar da wannan ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين yan wa annabi yusuf su da suke cewa a kashe shi su da suke cewa kaza gashi su ne da bakin su suke cewa ya ayyu al-aziz ranka ya dade Allah sabbini ne ala sure ala raini su suke fada ma'ana wanda yake jin haushin ka zai ce maka ala sure ala raini ba zai ce ba to yanzu ya aka yi reshe ya juye da mujiya sun ga dalil sun ga hakika so da haka wanda bai san ka in ka sha guruminka mai fesa bayanan karya a kanka da kanshi wata rana zai zo ya karyata kanshi annabi yusuf abin bai tsaya a nan ba sai da suka marairaice suka ce waje na bibi za a ce musjatin fa'aufi da nalkaila wata saddaka alaina inna Allah ya ji zai mutu saddakin mun zo wallahi 80 kat abin nan account ɗinmu ba kuɗi da yawa mun zo miskinai ka taimaka kai mana awo ka auna mana sannan kuma a ɗan ƙara mana da abin da za mu tafiya da shi kai ɗin nan mutumin kirki ne mutumin arziki wane wanda kuka wurga shi a rijiya fa to shi ma manzan Allah sassan da yake shi ne jagora a wannan baba sai ce fazhabu fa an ci mutulaka ku je an sake ku ku tafi ku je da halinku ku je ku ci kanku wannan ba abin da ya fi ba abin da ya fi turbuɗa hancin mai maka hasada kamar irin wannan ko mai maka bakin ciki ka gama samun dama ka yi masa ƙofar rago ya gama yadda ba yadda ya iya sai ka ce to tafi an santa fito shek su daisi hawa fa'ida ta gaba ita ce talatin da takwas ita ce meye sirrin da yasa aka zaɓi sallah fasalli wanhar sallah da yanka mana ka ce sallah da sadaka me dalilin da yasa aka keɓance su me yasa aka ba ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli wa hujja wa tamir li rabbika ba ta ka ce fasalli li rabbika wanhar fa'idar kamar yadda malamai suka ambata wallahu alam ita ce sallah connection ne directly alaƙa ce ta kai tsaye tsakanin zuciya da mahalicci ita kuma sadaka connection ne ta kai na kai tsaye tsakaninka da bayan Allah saboda haka fuka-fukai guda biyu ne waɗanda duka ana buƙatar su domin isa zuwa ga birnin rahamar Allah kyautata alaƙa da Allah da kyautata ma bayan Allah haka ake tafiya da su sau da haka wannan lafazin yana nuna mana balance motion a cikin rayuwarmu karka zo sallah kawai haka ba sadaka babu kyautatawa sai a karkace karka zo kawai kyautatawa kake yi babu ibada a'a dole biyun ake bukata ka kyautata ibadarka ga Allah ka kyautata ma bayan Allah in aka samu wannan to karka damu kana kan alkhairi fa'ida ta 39 ita ce lafazin inna a tsayina kalkauta fasalli ne rabbika wanhar inna shani aka wal abtar idan ka kalle shi literally ta ɓangaren yadda aka gina kalmomin inda za a tambaye ka a ce maka a ƙur'ani wasu ayoyi ne za ka iya kiransu ayoyin lallashi to ka faɗi ina a tsayina kalkauta Allah yana lallashin zuciyar annabi ne salasala to wa ake lallashi wanda ake so shi ake lallashi ko to ba wannan ce fa'ida ba fa'idar ita ce ashe komin girmanka komin matsayinka komin iliminka komin shekarunka komin exposure da experience ɗinka da ganin jiya da shekaran jiyanka ashe akwai wani yanayin da kana bukatan a lallashe ka ba a girma da lallashi tun daga anisa salama an lallashe shi mutanen nan sun cutar da shi sun yi masa ba daidai ba dan adam ne shi to sai Allah ya ce inna atina karkada mu ana lallashin sa saboda haka mata ta koyin da za ta lallashi mijinta akan wani abu na rayuwa yana bukata akwai lokacin da wata kullalliya za ta faru a rayuwar mutum wanda za ta yamusa masa hazo yana bukatar na kusa da shi ne kawai ya yi masa haka duk da dai ba lallashin ka nike ba mun fahimta da gaske wannan ita ce ake ce mata a larabci allamsatul haniya allamsatul haniya yana da muhimmanci kuma a kimiyyance a likitance irin haka din yana taimakawa mutum yana cikin damuwa sai ka zo ka yi masa haka ka ɗan taɓa kafaɗansa allamsa tulhaniya shafa na tausayi da lallashi kana ce masa a cikin zuciyata akwai wata maganar da nake so in fitar da ita amma na kasa fitar da ita amma na wakilta hannuna ya bayani shi ne allamsa tulhaniya sau da haka mata tana bukatar ta koyi wannan taima mijinta miji yana bukatar wani lokaci ya lallashi matarsa akan wani abin nan wani lokaci daga cikin kurakuran da ake yi har ko a rayuwar aure misali miji yana wata damuwa ta same shi mace a cikin dictionarinta da kamus ɗinta ta rasa tattaro kalmomi na lallashi to sai yaushe zaki amfani da kalmomin namiji gogon naka shi ma yana rowan kalmomin lallashi ana bukatar su ba shekaru ba ne ba abin nan ba duk yadda mutum kaga ya kai akwai lokacin da wallahi lallashi yake nema kuma kalma mai daɗi yake so ya ji babu mamaki a tekun bakin cikin da yake ciki idan aka samu tsaftatacciyar kalma guda ɗaya za aka garwaya ta a cikin wannan tekun za ta tafiyar da wancan damuwa wadda haka wannan fa'ida ce ta rayuwa fa'ida ce ta mu'amala a kowane ɓangare muna buƙatar lallashin juna na ƙasa zai iya lallashin na sama abin ba a shekaru yake ba kamar yadda kuma na sama zai iya lallasa zai iya yi ma fuskantar da lallashi na kai tsaye ga wanda yake na ƙasa da shi fa'ida ta arba'in sai mu cike ko kaga sai mu samu arba'in daidai a shekarun annabta fa'ida ta arba'in ita ce ƙiyayya da baƙin ciki ba dole sai da dalili ake yin su ba ba dole sai da dalili ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kibar da garin wani ya cutar da wani sai aka san haka ba abin da aka sani a rayuwarsa sai taimako share wa mutane hawaye sai kaza sai kaza to ashe ba cdd ba sadada kamar yadda ba malam bahaushe yake cewa wani zai iya daukan karar tsana ya dora maka karka damu kanka da cewa toni mai nai masa a'a abinda kai masa shine laifinka da kila kafi shi wani abu laifinka da kila kai ne jagora a cikin mutane laifinka din hannunka na kirga tsaba da yawa laifinka to kaga duk laifuffuka ne shi a wajen shi bisa dattin zuciyarsa dattin zuciya shi yasa duk in aka ƙara koma a babin zuciya zuciya zuciya sai ka gane a ƙarshen al'amari waɗannan bayanan duka suna da alaƙa da kyakkyawan imani ko rashinsa shi yasa mai imani na gaskiya baya yin gaba ko ƙiyayya ta hakanan idan a habba a habba lillah wa idan abgaba abgaba lillah in ya so yana so don allah ne in ya kyamaci wani abu zai yi kyamar ne don Allah Allah bai san kaza sai wane yake yin kaza saboda ka na kyamace shi saboda kaza da yake wanda Allah bai so banda wannan ina kaunarsa shi yasa shauki da yake magana akan manzo Allah sallama yace wa idza ghadibta fa inna ma hiya ghadbatun fi dini la hikdun wala baghdad ya rasulallah idan kai fushi ko ka kyamaci abu kana kyamatarsa ne saboda Allah bai so ko saboda an yi abin da Allah bai so ba din tsabar kiyayya ko kuma jin haushin wani waɗannan a takaice su ne fa'idoji guda arba'in wanda Allah ya ba mu ikon karanta su ko ambatansa a wannan majalisi sun fi haka fa'idojin kuma za mu fitar da su kamar yadda muka alkawari babu laifi idan Allah subhanahu wata'ala ya taimaki zuciyar wani da kwakwalwar wani ya hango wata fa'ida to kare mana rowa din muna so mu tattara irin waɗannan fa'idojin shi ma kuma ya samu lada babu mamaki abinda za a wallafa din yayi shekaru da yawa bayan ƙasa sai mu ta samun lada sai ayar mu ta suratul nur ita ce aya ta 61 laisa alal a'ma haraj wacce ita ce za ta zama matashiyar mu a gobe bisa abin da kuka zaba na zo da niyyar mai laisa alal a'ma amma kuka ce ya kamata a ambaci waɗannan fa'idojin to duka dai nurun ne ala nur ba ba adadin ayoyi ne ni a karatu yake damuna ba gaskiya abin da ya fi damuna shi ne meye tasirin da zukatanmu za su iya samu bisa hasken abin da muke karanta sau da ka ni a wajena idan a ramadana kai karatun ƙur'ani da yawa amma aya ɗai ta maka tasiri ta canza maka tunani to kwalliya ta biya kudin a ai ya wuce sabulu na ai komai da komai da sabulun da turare da ta biya kudin komai saboda dama manufar saukar da ƙur'anin shine a tasirantu a yi amfani da abin da ake karantawa wannan shi ne allah ya samu dace kar mu manta yau juma'a gashi muna yammacin juma'a ko kana mota ko kana hanya ko kana kan keke kana tafiya ko mashin yi kokari kai amfani da wannan dama kai addu'a juma'a a cikin ramadana kuma bayan la'asar lokaci ne mai albarka lokaci ne mai daraja lokaci ne wanda ake kyautata zaton cewa ana Allah subhanahu wata'ala yana tausaya ma bayi ya karbi addu'arsu sannan kuma gashi bakinka da azumi اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فرجا ومن كل بلاء عافية يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمع بعدها أبدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين وبغي الباغين وعدوان المعتدين وسحر الساحرين وشعوذة المشاولين يا سميع يا قريب يا رب العالمين نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ذنب مخرجا من كل بلاء عافية العافية نسألك اللهم حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقب أمورنا إلى خير اللهم ارزقنا النطق بالتوحيد عند الموت اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل الصلاة صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وهم كما ربنا صغارا اللهم أعطنا الخير فوق ما نرجو وقنا من الشر فوق ما نحذر اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل اللهم ارفعنا اللهم ارفعنا به صيامنا وقيامنا اللهم ارفعنا اللهم بلغنا الدرجات العلى عندك بصيامنا وقيامنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم وارزقنا الإخلاص في جميع ذلك يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا القرآن ويسره لنا اللهم إنك أنت الرزاق فارزقنا اللهم إنك أنت الفتاح فافتح لنا أبواب خيرك وجودك وكرمك وإحسانك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفرد لا شريك لك وأنت الأهل لا ند لك تمسك السماء والأرض الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور تقدست أسماؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك خلق خلقت الخلق وأحصيتهم عددا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم, يوم القيامة فردا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وسعتك الولى أن تقضي لنا جميع حوائجنا اللهم أعطي كل واحد منا مسألة اللهم أعطي كل واحد منا مسألة اللهم أعطي كل واحد منا مسألة اللهم بلغ كل واحد منا أمنية اللهم بلغ كل واحد منا أمنية اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته وبلغه غايته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين